الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wannan shine zaman mu ko darasin mu ko majalisin mu na 40 da biyar za mu tashi insha Allah ta'ala a cikin suratul an'am a aya ta 132 an gane ko yawwa to inda Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu to kowanne daga cikin jama'a ta musulmai da kafirai tunda Allah ya bayanin kafirai wa yawma hashurum jami'an ya ma'ashar jinni qad iskasartum min al-insi kuma yace ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ko ba karan bane manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku nan da yace minkum wadansu malamai suka ce kenan ya nuna akwai manzanni daga cikin aljannu wadansu sun ka ce minkum a'a wato min al-insi nan suna nufin almajmu'u as-sadiq ala ahadihima babu manzanni daga cikin mi aljannu sai dai akwai waɗanda ke ɗauka daga manzannin mutane su kai zuwa ga abin an ce minkum amma ana nufin daga mutane wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin na'am a na ba manzanni ake zance ba kai mazancin musulunci ne kake yi nan ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina a cikin suratul zumar yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina to can kuma cikin zumar wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala alkafirin sun kace sun yi shaida akan kawunan su ko wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su to nan ƙalu shahidna ala anfusina an gane ko yawwa cikin a'raf abin nan alladina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun kafin wannan ayar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كافرين كاغا قالوا ضلوا عنا نكو قالوا شهدنا على أنفسنا كو وغرتهم الحياة الدنيا رايو الدنيا تاشتارو ديسو تو كما نوري أنت شيطان ne ya rude su an gane ko wala yaghurrannakum billahi al-gharur an gane ko to babu matsala duniya ta ruɗe su shedan ya ruɗe su domin shedan shi kawata musu duniya sai duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ko zalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin alu ghafilun ita ko cikin suratul a'raf qalu dalluna anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum to sun shaida akan kawunan su su kafirai na an gane ko to wancan me yasa an kace shahidna ala anfusina kuma nan kuma shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kenan qalu shahidna ala anfusina sun yi shaida akan manzanni sun isan musu da sako wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma sun kai shaida su sun butulci don ka bambanta sai Allah ce zalika wancan kenan yadda al'amarin ya kasance Allah ya kun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ubangijinka ba zai halakar da wata al'umma ba bi zulmin an gane ko shi bi zulmin yana iya kuma zuwa ga Allah Allah ba zai zalunci ba kenan ko kuma a'a Allah ba zai halakar da alƙarya ba wanda ta yi zalunci wa ahluha ghafilun mutanen ta suna rabkan mu sai an turo musu manzanni sai Allah ce wa likullin darajatun mimma amilu an gane ko kariba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam shafi na 869 wa likullin kenan wa likullin min al fariqain da mu'minai da kafirai darajatun suna da daraja da wannan ne sun kace inda Allah ya ce hum darajatun inda Allah shin dabiri na kuma ne zuwa mu'minai tunda aljanna daraja daraja ce ko kai na kuma da mu'minai da kafirai ita ma wuta sai an hankalta ma ai mataki mataki ne wanda suka ce a ita wuta ba a ce darajat sai a ce darakat wasu suka ce a ce darajat ita ma saboda ita ma wato yan hankalta ba ita aljanna sama za a yi ita ko hankalta ma wuta kasa za a yi sai a ce kenan daraja daraja na kasa suke wancan daraja daraja na sama sai Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna ubangijin ka bai zama to marabkani ba game da mutane suke aikatawa a qira'a ta ibnu amir ad-dimashqi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna ubangijin ka bai zama marabkani ba game da abin da kuke aikatawa ban sani ko mun fahimta ba to in an tashi taujihin waɗannan qira'o'in an gane ko qira'a ta ibnu amir amma ta'maluna su ko jamhur amma ya'maluna sai suka ce to qira'a ta amma ya'maluna an gane ko an hankalta ma abin da yazo gaban gabaninta as-siyaqu as-sabiq don an ce wali kullin darajatun mimma amilu ba a ce mimma amiltum ba amma rabbuka bighafilin amma ya'maluna kenan sai zama to amma ta'maluna an yi iltifati min al-ghaibi ila al-khitab to mimma ta'maluna nan ya shafi ko ku musulmi ko kuma ya shafi su kafirai ba sai ko mun fahimta ba tunda in wa hankalta ma wa yawma yahshuruhum jami'an jami'an ay ya shafi musulmi ya shafi kafirai ba sai ko mun fahimta ba in kuma hankalta ma dalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhumin wa ahliha ghafiluna kaga nan sai ya zama to kiran kafirai ake nufi amma in mu hankalta ma li kullin darajatun in kafirai ne kawai ake nufi to sai ya zama to amma ta'maluna kafirai kafirai ake nufi amma an ce wani kullum darajatin ya shafi mu'minai ya shafi kafirai kina amma ta amaluna ya shafi mu'minai ya shafi kafirai kuma min ma amilu in mun dauki ya shafi mu'minai da kafirai to amma ya amaluna ya shafi mu'minai ya shafi kafirai ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kafin mu wuce akwai bayani da ya shafi mai har da alqur'ani da yace zalika allam yakun rabbuka bi muhrikal qura bi zulmi sace mi wa alwa ghafiluna a cikin hudu sace wa ma kana rabbuka ba zalika ba wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun sannan kuma can cikin suratu al-qasas yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina an gane ko wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimuna wa ma kana rabbuka muhlikal qura ko ba ka bane cikin suratul qasas eh kidan wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka shi a cikin hudu da mi da qasas ina fata an fahimce ni don saboda waɗannan ayoyin suna rikitar da mai har da alkur'ani wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha babu bi zulmin a cikin qasas ya kai alarma mai har da alkur'ani to abu guda wanda zamu kara wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma anan cikin suratu al-an'am cikin kuma kafi yace wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma an gane ko dan mai har da alkur'ani yake yayi to ayar da za mu je a kanta ta gaba ita ce aya ta 135 inda Allah ce ƙul ya ƙaumi amalu ala makanatikum ka ce ya ku mutane na ku yi aiki akan halayenku shine makanatikum akan halinku imam shu'ba ya karanta ala makanatikum ku yi aiki akan halayenku sai da tonan makanatikum halinku an yi muqabalatul mufrad bil jam'i kowa yana da nashi hali ya an ce makanatikum an yi muqabalatul jam'i bil jam'i kenan kowa ya ja nashi hali ko kuma kace a'a makanatikum makana mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i to inni amilun ni ma zan yi aiki akan halina fa sawfa ta'lamuna ko ba ka bane da sannu za ku sani ko man takunu lahu aqibatud dar imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta man yakunu lahu aqibatu dar to aqiba muannath ne ghairu haqiqi shi yasa an kace man yakunu lahu aqibatu dar wanda makoman gida za ta kasance mishi kina aqibatul hasana domin kowa yana da aqiba amma su kafirai mummunan makoma gare su mu'minai masu kyau in kace kuma wanta kunu lahu to ka mai da shi muannath a qira'at da ba ta hamza da kisa'i da khalaf ba kinan ka mai da shi muannath majazi duka kuma wannan ya halatta kaga Allah ce faman ja'ahu maw'izatun bai kawo ta'un ba cikin su Yunus kuma yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ina fata mun fahimta yawwa to dan haka ana taujihin kowanne daga cikin su da abinda wato yazo da shi cikin alqur'ani don saboda ɗalibin ilimi ya ƙara wato samun dacewa saboda ilimi ba wai ka faɗi magana ba a ana son ka kafa dalili rashin kafa dalili shi ma matsala na ina fata an fahimci ni yawwa in mun ka duba ita kanta kalima ta aqiba zaka ga wani lokaci Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mukaddibina bai ce kanat ba fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka gani to idan muka duba ayar da za ta zo gaba man ta kullahu aqibatu da sace mi innahu la yuflihu adh-dhalimun ga mai har da qur'ani akwai irin wannan cikin suratu yusuf qala ma'ada allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sace mi ولقد همت به وهم بها ننكم من تكون له عاقبة الدار ستمي إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا طب والله تعالى أعلم آية da za mu tashi akanta ta gaba ita ce wato aya ta 136 da ta 137 da ta 8 da ta 9 har zuwa mata 40 ina ganin har zuwa ta 41 duk dai akwai bayanai inda Allah ya ce waja'alu lillahi sun sanya ma Allah mimma zara'a na daga abin da Allah ya halitta an gane ko ja'alu na maza ne amma waja'alna tunda akwai mushrikai maza akwai mushrikai mata li taghlibi janibi dhukur ala janibi inas min al na daga abin noma asalin shi al mahruf ne amma duk cikin qur'ani babu mahruf ko da ismul maf'ul na sai ce min al an gane ko na da abin da an ka noma saboda kalima al'udulul qur'ani saboda kalima ta alharf ta fi saukin fada wal an'ami kuma sun sanya ma Allah rabo daga cikin dabbobi nasiban abin rabo fa qalu sai sun kace hadha lillahi bi za'mihim ina fata an fahimce ni sun kace wannan na Allah ne da riya wasu inji malaman zauri imamul kisa'i ya karanta bi zu'mihim da riya wasu da za'mihim da zu'mihim duk ma'anar su daya wa hadha li shuraka'ina sun ka ce wannan kuma na allolin su na Allah ya ce fa ma kana li shuraka'ihim duk abin da ya kasance na allolin su ne fala yasulu ila Allah bai koma zuwa ga Allah ma'ana ga rabon Allah ga rabon allolin su ko gumakan su in rabon gumakan su an gane ko yadda ya shiga cikin na Allah sai su ɗebe kishi su maido su ce inna Allah ghaniyun an hada an gane ko a in rabon gumakan su ya tahi sai su cirke shi su ce inna Allah ganiyun an hada wa ma kana lillahi amma in rabon Allah na ya shiga cikin na allolin su fa huwa yasulu ila shurakaihim sai kuma cikin na allolin su inna Allah ya taso rabon da suka kebe ma Allah ya shigo cikin na allolin su sai su bar shi sai inna Allah ganiyun an hada amma inna Allah ne na allolin su na tashi kuma ya shiga su ce a Allah ya wadatu bari a mai duma allolin su nasu Allah ce to sa'a ma yahkumuna wanga hukunci nasu yayi muni shine Allah ce tilka idan qismatun bi zama can kuma alakum dhakar wa lahul unsa kajar da sun kai sun ka ba Allah mata sun ka riki diya maza kuma Allah ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna Allah ce to kamar yadda wa kadhalika kenan kamar yadda sun ka sanya ma Allah rabu shaydanun su sun ka zayyana musu wannan zayyana li kathirin minal mushrikina an gane ko an kawata ma da yawa daga cikin mushrikai qatla auladihim su kashe ƴaƴansu shuraka'uhum shine fa'il kenan zayyana shuraka'ul mushrikina lil mushrikina qatla auladihim shine asalin wannan qira'a sun kawata musu su kashe ƴaƴansu amma akwai qira'a ta ibnu amir an gane ko ita qira'a ta ibnu amir shine wato wa kadhalika zuyyina ba zayyana ba kenan zuyyina likathirin minal mushrikina ko yawa wa kadhalika zuyyina likathirin minal mushrikina qatlu auladahum shurakaihim an gani ko ibnu amir haka ya karanta an yi fasl bainal mudaf wal mudaf ilayhi domin asalin yadda magana take zuyyina likathirin minal mushrikina ko an gane ko qatlu shurakaihim auladahu sai zaman to qatlu kenan an zayyana ma da yawa daga cikin mushrikai qatlu shurakaihim kenan kisan shurakaihim ba ana nuhin su kashe allolin su ba a an yi idafa qatlu zuwa gare su domin su sun kai umarni da shi kenan qatlu shuraka'ihim wato kashe wadda shuraka'ihim wato kashe wadda abokanan tarayya su kenan abin shirka su sun kai musu auladahum sun ka kashe 'ya'yansu an danganta kashe zuwa gare su domin su sun ka zayyana musu wannan abin to wannan qira'a waɗansu sai sun kai jiwa zuwa gare su sun kace qira'a ce wadda take tana da matsala dan an yi faslu bainal mudaf wal mudaf ilayhi in ka diba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 199 bayani ya zo akan wannan mun gane ko sannan in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitab al-maknun ya fassala bayani amma cikin majallata at-tadabbur an gane ko ta adadi na tara a shafi na 36 sai suka kawo bayani game da wannan kira'a sai suka ce ala ƙarshe da balaga an gane ko sun ka ce isti'mali ghairal mashhuri min kalamil arabi yin amfani da uslubi wanda bai shahara ba a cikin yaren larabawa min asbabi ikhrajihi an haddil fasaha yana daga cikin abin da zai sawa a hidda shi daga fasaha amma illa ma kana min kalamillahi sai in ya zance daga cikin maganar Allah ne suka kawo misalai daban-daban an gane ko yawwa sun ka kawo haifu ya shtaritul balaghiyun fi fasahatit tarkib akwai fasahatul kalima akwai fasahatul tarkib suna yin fasahatul jumla kenan malaman balaga sun sharɗanta fasaha ta jumla an yi salama min du'fi ta'lif ya tsira daga du'fi ta'lif ma'ana raunin hadawa innahum ishtaratu ai innahum ishtaratu tarka ghayra al-mashhur sun sharɗanta ka abar abin da yake mashhuri ne min kalam al-arabi wa an yaslama min at-ta'qid al-lafzi kuma ya tsira daga rikitarwa ta lafazi ka salamatihi masalan min al-fasl bain al-mutajawirin ka ararraba shi daga abubuwa guda biyu da mudaf da mudaf ilayhi ai sun kawance ce ne to sun sai sun kace illa ma kana min kalamillahi banda magana Allah to sun kawo min shawahid istimal ghayra al-mashhur sun ka kawo shi sannan sun ka kawo min shawahidi hadhihi alqaida aina mimma yata'allaqu bi fasahati almufrad fasahata mufrad to wa min shawahid ma yarahu ba'd albalaghin ta'qidan lafziyan nan kuma sun zo wajen ta'qidul lafzi qira'atu wa kadhalika zuyyina likathirin min almushrikina qatlu awladahum shurakaihim an gane ko qira'ata ibnu amir kenan asalin shi qatlu shurakaihim awladahum to quri'at bil fasli bainal mutadayifain an rarraba tsakanin mudaf da mudaf ilayhi tunda asalin shi qatlu shurakaihim awladahum wal mashhur al wasl bainahuma mafi shahara a larabci shine ba a fasl bainal mudaf wal mudaf ilayhi an gane ko kitabullahi misali wa alayhi al qira'atu thaniya yace to wama ajmal al qira'atayn wa ma atabahuma me kai mamakin kyawun waɗannan qira'o'i da dadin su kenan ma'ana dai nan faslu bainal mudaf wal mudaf ilayhi yana daga cikin abubuwan da waɗansu malaman na hau sun kace wannan qira'a bata inganta ba saboda an yi faslu bainal mudaf wal mudaf ilayhi to tunda qur'ani ya kawo ta yana nuna akwai larabawa da suke da wannan usulubi shi yasa qur'ani sai ya kawo ta sannan qur'ani shine karshen fasaha dan haka duk wani malamin nahau da zai suka cikin wannan to ya haɗi don magana Allah yace qimma fil fasaha an gane ko to irin waɗannan ana bincike kansu ta fuska guda biyu kama ayatul lati kasurat awjuhul i'rab fiha ayoyin da za ka iske wajen wajen irab suna da yawa amma dole sai dai ka zaɓi wanda an mafi akwaha kamar misali ayar da za ka iske kama a kharjaka rabbuka min baitika bil haqqi akwai aujuhu na irab da yawa wajenta da kuma kamar ayar qalu inna hadani la sahiran akwai aujuhu irab da yawa wajenta akwai qira'at innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna an gane ko wanda a cikin suratul ma'ida an gane ko da kuma ayat wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum da kuma wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum za ku iske akwai aujuhul i'rab da yawa da irin kuma ka annama ughshiyat wujuhum qit'an min al-layli muzlima to sai ka tattaro waɗannan ayoyin kai bincike kan su masu aujuhul akathira ka bayyana kamar kuma wajen a ba kula da sabili ba wajen wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab awjuhul i'rab kathira sai ka hiddo su ka hidda masu karfi da waɗanda kuma ba su da karfi ko kuma ayoyin da waɗansu masu nahau sun kai tsa'ana a cikin qira'ar su an gane ko cikin nahau din su ko cikin ko waɗanda sun kai tsa'ana a cikin abniyakin su wazn kin kalima kin kenan cikin ilmu sarf sai ka tattaro su ad-dirasa an-nahwiyya was-sarfiyya min nahiyati al-i'rab aw min nahiyati al-abniya kaga misali kamar min nahiyati al-i'rab wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham qira'at hamza da kuma wannan ayat wa kadhalika zayyana likathirin min al-mushrikina da kuma ayoyin da inda hadha lisahirani an gane ko wasu suka suke sun yi suka a cikin waɗannan kira'o'in wannan kuskure na in qur'ani ya zo a qira'a mutawatira ai babu zancen shakka in kai shakka kai na kanka ta kai almuhimmu dai Allah ya ce mushrikai abin gumakansu sun kawata musu abokanin tarayyar su ko na aljannu ko kuma na waɗanda suke masu kula da gumaka waɗanda su ne suke wakiltar gumaka su ce gumkiya ce ai kaza to sai Allah ce sun yi haka liyurduhum don su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum saboda su rikita musu addinin su walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so da ba za su aikata haka ba amma Allah ya san ba mutane na gari ba sai ya bar su fadarhum ma yaftarun ka bar su da kirkirin karin da suke yi ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir kadiba karkashin wannan aya ya kawo dalilan da suke sa wasu suka kashe ƴaƴa maza da kashe ƴaƴa mata da saboda ba ƴaƴa mata din sun ka kashe ba na ƴaƴa mata shi ya shahara amma kuma kashe ƴaƴa maza shi ma sun aikata shi akwai dalilai kadiba cikin at-tahrir wa tanwir to wa qalu sun ce ma fi butuni hadhihi an'amun waɗannan dabbobi wa harfun da abin noma al-mahmuz kenan hijrun ay mahjur ne an sha makance shi la yut'amuha babu wanda zai ci illa man nasha sun kace sai wanda ya so ko ya sha daga nonon su bi za'mihim dariya wasu ma'ana magana ce da suka faɗa kawai ta maka babu hujja babu dalili an gane ko imamu kisa'i ya karanta bi zu'mihim duk dai ne da za'mihim da zu'mihim Allah ya ce wa an'amun hurrimat zuhuruha akwai dabbobin da sun ka haramta ban su kina a haukan su wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaiha da dabbobin da ba su ambaton sunan Allah akan su in za su yankawa iftira'an tace mi alaihi don kirkira sun kirkira ariya sun jingina ta ga Allah na alaihi ba la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan sayajzihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai sakan ka musu da kiran karyar da sun kai mai hadda qur'ani sai shi ya tara akwai sai jihim wasfahum zai zo innahu hakimun alim an gane ko sannan wa qalu sun ce ma fi butuni hadhihi al-an'am abinda ke cikin cikin waɗannan dabbobi ko khalisatul lidhukurina to keɓantacce ne ga mazajen mu wa muharramun ala azwajina amma an haramta ma maza wannan yana nuna malaman lokacin ka ce ita ma din nan in an hankalta ma ma fi butuni hadhihi al-an'am a matsayin talafazi sai a ɗauke shi mu'annas tun da sai ce khalisatul lidhukurina amma a wajen mata sai ce mi wa muharramun ala azwajina bai ce wa muharramatun ba ba sani ko mun fahimta ba in an hankalta ma ita a matsayin lafazi sai a kira ta mu'annas an gane ko lafzun mufrad ya hankalta mata fuskar ma'ana sai a ɗauke ta mi matsayin mu'annas sai ce wa muharramun ala azwajina kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo wannan cikin muqaddima idan gani akwai inda kawo shi kuma ban sani ba ko cikin sura in ya kawo shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in yakum maitatan ko ba haka nan bane ibnu kathir ina fatan an fahimce ni wa in yakun maitatan da ibnu amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani da imamu shu'ba sun karanta wa in takun an gane ko sauran sun karanta wa in yakun to dama maita ai mu'annas ne mi mayyit da maita mu'annas ne majazi to shi yasa anka ce wa in yakun wa in takun kamar da anka ce faman ja'ahu mau'izatun ko faman ja'atu ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum kaga cikin Yunus an sata uncin kun ba a sata un ba to shi yasa a qira'ata ibnu amir da abu ja'far da tuba anka ce wa in takun maitatun saboda an kira ta almaitatu akwai ta'un sauran kuma sun karanta wa in yakun maitatun saboda mu'annas ne lafzi ko majazi ko gairu haqiqi in ya kasance shi abin nan na dabba matacce ne fahum fihi shuraka sun yi tarayya sannan kuma ibnu amir ad-dimashqi da ibnu kathir al-makki sun karanta wa in takun abin nan mai abin nan maitatun maitatun ina fata an fahimce ni wa in takun maitatun duk da shi ibnu kathir yana karantawa ne wa in yakun amma sai shi karanta shi maitatun sannan shi kuma ibnu amir yana karantawa ne wa ibnu amir shi ya karanta wa in takun maitatun wa in takun maitatun ibnu kathir kuma shi ya karanta wa in yakun maitatun yayi dhamma amma abu ja'far shi ya karanta wa in takun da ta'un amma mayyita wato mayyitatun in ta kasance matatta an gane ko maitatun ta mutu mayyitatun wadda za ta mutu tunda Allah ya san za ta mutu zuwa gaba to in ta mutu din an ka kai ga wannan hali ko a ce in ta mutu din duk a huta to sai ya zamanto a ƙira'a ta abu ja'far da ibnu amir da ibnu kathir sun karanta mai tatun ne kinan sai ta zamanto kana ta ambace wa in wuji da mai tatun kinan ko wa in waka a mai tatun ko wa in hadasa mai tatun sai dai shi shi ibnu amir da abu ja'far suna karantawa takun shi kuma ibnu kathir yana karantawa yakun sannan ibnu amir ya karanta mai tatun da shi da ibnu kasir abu ja'far ya karanta mai yitatun sauran sun karanta wa in kenan yakun mai tatan ko wa in takun mai tatan sauran haka sun ka karanta bin nasbi sai zaman to kenan nan sai zaman to kana naqisa yawwa wa in takuni al al an'amu kenan mai tatan in sun kasance matacce in ya kasance matacce fahum fihi shuraka sai su ce kenan da maza da mata duk ya haramta gare su sun yi tarayya Allah ce sai jihim wasfahum da sannu Allah zai sakanka musu da abinda sun ka sifanta innahu hakimun alim Allah shine hakim gwani kenan ko hakimun gwani alimun masani aya ta gaba sai Allah ce qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm waɗanda sun ka kashe ƴaƴansu sun yi asara safahan dan wauta bighairi ilmin ba tare da ilimi ba mutum ya kashe ɗansa dama mun ce suna kashe maza suna kashe mata ko akwai ayoyi daban-daban wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun kuma kana bane can kuma cikin abin nan almuhimmu dai ayoyi daban-daban sunu suna kashe ƴaƴa mata suna kashe maza an gane ko sai dai na ƴaƴa mata su ne abin nan amma qatalu auladahum yashmalu dhakar wal untha kadiba cikin القراءات واثرها في التفسير والاحكام a safa ta 923 kaga bayanin abin da ya shafi qad khasira alladhina qatalu awladahum to ibnu amir ad-dimashqi da ibnu kathir al-makki sun karanta qad khasira alladhina qatalu awladahum sauran sun karanta qatalu awladahum to me yayi alaka su in an ce qatalu awladahum sun kashe ƴaƴan su tana yiwa waɗanda sun ka kashe kadan kadan ne qatalu awladahum a qira'ata ibnu amir da ibnu kathir sun kashe kwarai domin an kace kattala ai an karkashe ko sai Allah ya ce wa harramu ma razaqahumullah sun ka haramta maka su abinda Allah ya arzita su Allah ce iftira'an ala Allah sun yi ma Allah min kiran ƙarya in tabihu akwai can iftira'an alaihi an gane ko sai jihim wasfahum a aya ta 38 nan ko iftira'an ala Allah sai an kawo shi iftira'an ala Allah sun yi ma Allah kiran ƙarya ga ka'ida ko kaga ai iftira'an Allah ya kamata ya fara da sai to iftira'an alaihi ko ba karan bane amma saboda ita wagga aya da anka cewa an amul hurrimat zuhuruha wa an amul la yadhkuru ismallahi ka gani ismallahi ya zo sai ai iftira'an alaihi amma da kace kad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah sai anka ce ni iftira'an ala Allah barko ce iftira'an alaihi saboda a nuna maka abin yayi muni kwarai da gaske sai Allah ce qad dallu tabbat sun bata wa ma kanu mutajin ba su kasance shi da biyu ba ha to qad dallu wa ma kanu mutajin sun bace kuma su kasance shi da biyu ana iya cewa ta akidi na an gane ko ko kuma ce a qad dallu sun bata wa ma kanu mutajin jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar tana nuna cewa ba za su taba shirya ba kadiba cewa tahrir wa tanwir karkashin wannan to aya ta gaba sai Allah ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin Allah shine ya kagi ko ya halici gonakai kenan nan sune ake nufi jannatin ma'rushatin waɗanda akwai itace ma'rushatin ko kuma bi- uh, tsiro wanda yake ma'rushat wanda yake kwance yana yado wa ghairu ma'rushatin da wanda kuma ke tashi tsaye daga al'arshi na kenan tunda al'arshi abu ne wanda ana hawa a kwanta ko wan nakhla kuma Allah shi na ya kage halittar dabino wa zar'a da mi da tsiro kamar shuke shuke kenan mukhtalifan ukuluhu wanda abincin shi ya ya bambanta an gane ko to idan muka duba eh mukhtalifan ukuluhu imamu asim al-kufi da hamza da kisa'i duka waɗanda kufi yuna ne da ibnu amir al-dimashqi da abu amr ibn al-ala al-basri sun kanta mukhtalifan ukuluhu sun yi ma kafin bamba sauran kuma sun karanta mukhtalifan ukuluhu kina abincin shi ya zama tomi ya bambanta tunda mukhtalifan ismul maf'ul na to sunan da zai zo bayan shi zai zama tomi zai zama to yana da damma an gane ko tunda kamar matsayin na'ibul fa'il yake sai Allah ce to wazaituna war rumana da zaituna da rumman sai ce mi mutashabihan wa ghayra mutashabih mai kamanceceniya da juna da mai kamanceceniya da juna a da an kai haka sun ka ce mutashabihan fil launi mukhtalifan fil ukul wa ta'am akwai maganganu na malamai dai suna da yawa kariba cikin ad-durrul masun za ka ga wannan sannan kuma cikin lamasatun bayaniya na ustazu dr fadil samun ra'i ya kawo bambanci wajen har da can akwai mustabihan wa gaira mutashabe shine na farko nan kuma mutashabihan wa gaira mutashabe wasu malaman suka ce duk ma'anar su daya wasu suka ce a'a akwai bambanci ka diba cikin lamasatun bayaniya za mu ga wannan sai Allah ce mi kulu min samarihi can unzuru ila samarihi ku kalli nan ku sai ce kulu ku ci to can unzuru sun ka ce al'amur yufidul wujub kallo ka yi itibari ka kalla da idonka kuma ka kalla kallo na zuciya ka san wanda ya wannan Allah ne duka an wajabta mashi shi ko nan kulu ku ci ci ba wajibi bane min samarihi daga cikin mi ayan itacen sannan kuma imamu hamza da kisa'i da karf sun karanta min sumurihi ku ci daga cikin mi ‘ya'yan itacen. To, samar jam'i ne na samara, sai zama to samar ya zan jam'i, kama albakaru jam'i na albakaratu, ya an sa ta'un ya kuma mufar an cire ya kuma mi jam'i. To, su murihi wa, wasu sun kace shi ma jam'i ne na samara, wasu sun kace a'a, samara ɗa guda, samarihi jam'i, su murihi jam'ul jam'i. To, akwai wata riwaya da suke daga Ibn Abbas kulumin su murihi kenan, ku ci daga cikin arzikinsa to ai shi abinci shi ma arziki ne ko ba karan bane eh wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ko kuma a'a in ka tsinke shi ka sayar zaka samu mi za a baka kuɗi su ma kuɗi arziki ne a al-mazkur dai abubuwan da an ka ambata ai ba abubuwan da an ka ambata ba an haɗe azzaituna an ce ga rumman ga kaza ga kaza ka ce ƙaggu guda sai ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ko ku ba da haƙƙin shi yawma hasadihi ranar da za ku girbe shi an gane ko imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zami al-basriyani da ibnu amir al-dimashqi da asim al-kufi sun karanta yawma hasadihi sauran sun karanta yawma hisadihi to da hasadihi da hisadihi duk dai girba take nufi shi yasa al jazeera gidan tv nan sun kai shirin su in za a bada fayyace labari sai a ce hasadul yau abinda an ka girba na yau gaba ɗaya kenan to Allah ya ce wa atu haqqahu kuma da haƙƙin sa wannan nuna su malamai suka ce kenan zakatun daga makka an ka wajibta ta kuma Allah ya ce walladina hum lizzakati fa'iluna a cikin mu'minuna ai zakkata kuma can ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wanda ba su bada zakka cikin fusilat ita ma makkiya ce sun kace da an ka zo madina kuma an farlanta ta a makka a jumlace a madina sai an ka fayyace yadda za a basuwa wasu sun ka ce a'a azzaka ta can ba zaka ake nufi ba tsarkake tsarkakan zuciya cikin mu'minuna da cikin amin amma la yu'tuna zakata mallan ba a ce mutum bai ba da tsarkakan zuciya ta yi a dai bar shi dai waccan tafi abin nan to idan muka duba wa atu haqqahu sheikh muhammad al-amin shinqiti yake cewa nafsi yana iya zaman tuwa wadih ta wata fuska ya zaman to mujmala wata fuska kaga atu haqqahu wadih ne na a bada haƙi amma mujmal ne ba a tantance haƙin da za a bayar ba ina fata mun fice sai ya zaman to yana da fuska guda biyu wala tusrifu Allah ce kakkui banda innahu la yuhibbul musrifin domin Allah subhanahu wataala baya son masu banda cikin littafin al-bukhala na jahil an gane ko wani littafi ne da an kai na jahil al-bukhala ina ganin bai da littafi al-hamqa wal mughaffalin kuma yana da at-tibyan ko an gane ko akwai at-tibyan na Imam Suyuti akwai at-tibyan kuma na na jahil an ce mishi zahid daga jahaduna shine wanda idon shi sun ka hito kamar zaki an gane ko kenan tana yiwa idon shi sun dan fito hakan ga sai an ka samu suna to cikin al-bukhala aka kawo labarin wani mutum an gane ko shi wannan mutumin kamar labarin masu ruwa na ya kawo wani mutum na ba makaho bane amma da ido da shike yawo sai shi liƙe guda yana yawo da guda in yayi yawo yau da dama gobe da hagu shi ka yawo to shi da an ka tambaye shi me yasa ka wannan aikin kana yawo da ijiya guda yace Allah ce wala tusrif innahu la yuhibbul musrifina ba ka kallo da ido bi bannata an gane ko to kaji labarin al-bukhala to aya ta gaba wajen inda Allah ce samaniya ta azwaj ko akwai nau'i na dabbobi guda takwas min ad-da'n ithnaini wa min al-ma'z ithnaini to nan min ad-da'n ithnaini wa min al-ma'z ithnaini in muka duba eh imamu nafi' al-madani da abu ja'far al-madani da asim da hamza da kisa'i da khalful ashir sai ka ce al-madaniyani wal kufiyuna sun karanta minal ma'azif nayin sauran sun karanta kuma wato kenan sun yi ma'ainin sukuni an gane ko sauran kuma sun karanta minal ma'azif nayin sun yi mata fataha to duk dai bai da matsala jam'ina na ma'iz akwai yako yawwa a larabce sai ka gane cewa wannan babu wata matsala kamar yadda ake cewa laraba suna cewa khadmun kuma suna cewa khadam jam'i ne na khadim kaga sun yi sukuni sun yi sun yi fatha kamar tajrun ko tajarun jam'i ne na tajir kina akwai cikin larabci ayar da zamu doka ta gaba ita ce aya ta 145 an gane ko inda Allah subhanahu wataala ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman kace ni ban samu ba a cikin abin da an kai mini wahayi muharraman abin haramtawa ala ta'imin akan mai ci daga ta'ama ne ta'im mai ci ya ta'amuhu wanda zai ci illa an yakuna maitatan ina fata an fince ni yawwa imamu ibnu kasir da hamza sun karanta illa an takuna an gane ko mai maitatan kina sai zamanto abin nan illa an ta kuna mai tatan sai iya kasance matacce kenan sun hankalta ma kalima ta mai ta zama tomi mu'annas ne majazi kuma ta kana ta zama tomi naqisa illa an ta kuna mai tatan shi ko ibnu amir da abu ja'far sun karanta illa an ta kuna an gane ko amma sun karanta mai mai tatun sai zamanto sun hankalta mata'un ta'nis ne majazi ko gairu haƙiƙi ko lafi amma sai sun ka karanta da maitatun sai ta zamanto kana mice ce ta ammace illa in wujida ko waƙa'a ko hadasa sauran ƙurra kuma sun karanta illa an ya kuna maitatan kenan bilya'i kenan nan ya zamanto mu'annas majazi amma mai tatan nan kuma kana ta zama tomi tamma eh kenan illa an yakuna wato al-mat'um ko kuma illa an yakuna wato al-mazbuh kenan al-halal sai in ya zama to matacce au daman masfuhan ko jini mai zuba wanda an ka yanka yana zuba kenan wanda ya nuna cewa jinin da ba mai zuba ba shi wannan ba haramun bane tun ne yace hurrimat alaykum almaytatu wad-dam to amma ne yace illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad aw lahma khinzirin ko ya zaman tomi nama alade mun gane ko tuna an ce lama amma ana nufin dukkan alade ba naman shi dai ahal ahramun ba fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi bi fa innahu shi nama aladikin nan rijisun kazamta ne to yanzu nan shin damiri yana koma ne zuwa ga laham ko yana koma ne zuwa ga khinzir in ya koma zuwa ga khinzir shine mi eh shine aqrabu mazkur khinzir amma a ka'idar larabci in ana magana damiri yana koma ne zuwa ga mi zuwa ga wanda ake magana da shi domin zancen laham aka yi masani kuma fahimta ba kenan zai kuma zuwa gami zuwa ga laham to shi ko ibnu hazm da yake al-zahiri yana bin mazhabata da wudu zahiri shi bai yarda da kiyasi ba sai an kace mai fa inna hu rijsun damiri shi na koma zuwa gami in yace shi na komawa zuwa ga laham to kenan sauran jikin alade ina ayar ta haramta shi tunda abinda ake magana kan shi kan shi zamiri yake komawa in yace kuma yana koma zuwa ga khinzir lalle aqrabu mazkur ne amma ya saba ma ka'ida ta larabci don wanda ake magana kan shi duk da yake can cikin larabci can ba a rasa ba wani lokaci zamiri shi na iya komawa zuwa ga mudafun ba zai koma zuwa ga mudafun ilaihi ba an gane ko amma wannan kamar nadir ne fil lugha kamar inda Allah ya ce وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى تتمي واني لا اظنه كاذبا كاغا اظنه دمين شي كوما زوا غمي زوا غ موسى با اله موسى با to amma wannan bai da yawa almuhimmu dai shi ibnu hazm dan ya tsere na yace yana koma ne zuwa ga wato khinzir da saboda yace khinzir kaga amma dai wanda ake magana kan shi shine zamiri yake kuma zuwa gare shi sai dai malamai sun kace a'a inda ibnu hazm ya gane da da an kace aw lahma khinzirin ya shafi dukkan alade ta fuskar cewa shi naman alade an gane ko in an ce nama to ai kasusuwa suna shiga ciki in ka je kace mutum siyo min nama in ya siyo maka nama wanda aka tare da kashi ai baka ce a'a ban ce ka siyo min nama ba wanda bai tare da kashi ina fata mu ce ne kenan da wannan za a sa kasusuwa a ciki ban sani ko mun fahimta ba eh nama dai ai tsoka kuma yanzu ka shiga wani bayani kai kuma eh to fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi ko kuma abin da yake na fasikanci ne wanda an ka ambaci sunan wani Allah abu ne wanda ya halatta a yanka shi an ka ambaci sunan wani Allah tare da shi to fa man turra duk wanda ya cilastu ina fata an fahimce ni shine fama ni turra an gane ko sauran sun karanta fama nu turra an gane ko yawa amma shi abu ja'far wato fama ni turra ita ce qira'ata asim da abu amr da hamza da yaqub fama ni turra kasrun nun sannan kuma sauran sun karanta fama nu turra amma shi abu ja'far ya karanta bi min nuni wa ta famanu turra sauran kun su karanta famanu an gane ko shi ya karanta famanu tirra bi kasir ta su kun sun karanta famanu turra ghaira bazin wala adin ko fa inna rabbaka ghafurur rahim misali ko mun fahimta ba duk wanda ya cilastu ghaira bagin sun kace ba dan ta'adda ba mai mai mai mai tariya hanya su ne albughatu amma da su malamai su ce a gaira bagin shine mutumin da bai yi neman cin mushe ba lalura ta takka mashi wala adin bai ketare iyaka ba yace daidai bukata ta in ya san zai kai ga wani gari ba sai yayi guzuri ba in ya san bai san inda zai cimma abinci ba sai yayi guzuri fa inna rabbaka ghafurur rahim to ubangijinka mai gafara ne mai jin kai muna gane ko yawwa to anan akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata mu gane shine cewa nan an ce ga bakin abubuwan da an ka haramta mai so cikin wagga qadiyya ta aula ahmad khinzirin ya kuma cikin al'adbun namir min mujarris shanqiti ya tsawaita bayani kan wannan na dai kenan abu na biyu shine cewa wannan aya in ka diba cikin adabul bahth wal munazara na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti yake cewa nan da Allah subhanahu wataala ya faɗi abubuwan da an karanta sai ce guda nawa guda hudu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw dam masfuhan aw lahma khinzirin ko fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi bih wannan guda hudu an kan bada kuma an kawo hasr qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ma illa bakin suna to kuma can gaba sai Allah ya kara yace hurrimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bih a cikin suratul ma'ida al-madaniyya kuma an ƙara waɗansu abu to ƙarya ce an kai a'a sai da manto naskhun masu kuma fahimta ba shi ko naskhu ya bambanta da albada'u wajen yan shi'a don shi albada'u turuwul ilmina wani ilmi turuwul ilmin jadid wani ilmi sabo ya zo a'a lokacin da wagga aya ta sabka waɗanda hudu din ne kenan wannan magana gaskiya ce daga baya kuma sai an ka ƙara wasu to tun da zamani ya bambanta ikhtalafa zaman kenan kowanne a zamanin shi gaskiya ne lokacin nan hudu ɗaya an ka haramta daga baya an ka ƙara wasu su waɗancan a wannan lokaci babu abin da a haramun sai su kenan da kaka ce akwai wata shakka ko akwai kuskure cikin alkur'ani mun gane wannan da kyau yawwa a nan kuma sai nan sai Allah ce fa inna rabbaka ghafurur rahim cikin bakar kuma sai ce fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim cikin nahl sai ce mi fa inna allaha ghafurur rahim babu fala isma alaihi kenan Allah Allah cikin nahali da mi da bakara cikin al'amin fa inna rabbaka to me ne balaga ta wannan ba sani ko muna fahimta ba yawwa to abinda za mu ƙara na balaga a nan shine sai malamai sun kace ita bakara madaniya ce to sai an kace fa inna allaha ita ko an'am makkiya ce sai an ka ce fa inna rabbaka saboda rububiyya muttafaqun alaihi sai an kawara da muttafaqun alaihi qabla al-wusul ila al-mukhtalaf fi mun ji wannan da kyau to yanzu kuma ita nahali makkiya ce an'am makkiya ce to amma cikin nahali fa inna allaha ghafurur rahim nan kuma fa inna rabbaka ghafurur rahim to me da nahali da an'am wanda ga sauka an'am dalili kuma a alƙur'anance cikin an'am ya ce a sai ya ƙulun lalzina ashiraku za su ce ya ce wa ƙalan lalzina ashiraku sannan ya ce wa alal lalzina hadu haramna ma ƙasasna alaika min ƙablu can gabani shi ne wanda a cikin an'am an gane ko ma ƙasasna alaika min ƙablu dan ya ce wa alal lalzina hadu haramna kulladi zufur wa min albaqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma to wannan sai nuna cewa kenan an'ami ta riga na hali sabka to kenan shi yasa cikin an'ami ya fara da al-muttafaqu alaihi cikin nahali sai ce fa inna allaha ghafurur rahim ya fara bayanin al-mukhtalafu fihi a balagantance kuma a al-qur'anance Allahumma amin to aya wadda zamu doka ta ko in ce ayoyi da zamu doka na karshe a cikin wannan zama saboda lokaci ya fara karatowa shine cewa aya ta 153 an gane ku cikin suratul an'am wajen wa'anna hadha sirati mustaqiman sai dai ita wannan ayar ba za ta fassarwa ba sai mun koma baya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ko kace ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku an gane ko to wajen Allah tushriku bihi shay'an akwai aujuhu na al-i'rab sai ka koma cikin mi addurrul masul fi ulumil kitabil maknun za ka gane su shin ta'alau atlu ma harrama rabbukum daga nan za a tsaya a ce alaikum alla tushriku bihi shay'an ko ko ta'alau atlu ma harrama rabbukum sai ta zamanto an tafsiriya ce akwai maganganu da dawa na malamai ku zo zan karanta zan karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku gare ku Allah tushriku bihi shay'an kakku shirka da shi da komai wa bil walidaini ihsanan iyaye ku kyautata musu a to shi ma yana da abinda Allah haramta muna kyautata ma iyaye kuma ya ce abinda ubangijin ku ya haramta mu sai malamai sun kace ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wa ma awjaba alaikum saboda shi wabil walidai ihsanan shi da muka an shahi wa ma awjaba alaikum wasu sun kace a'a wabil walidaini ihsanan in an ka ce ku kyautata ma iyaye kenan harrama alaikum uquqal walidaini sai kawo kishiyar domin fa bididdiha ta tabayyanu al-ashiya'u Allah tushriku bihi shay'an an nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum wa bil walidaini ihsanan iyaye ku kyautata musu kenan wa ahsinu bil walidaini ihsanan kamar da wasu malamai sun kace wasu kuma sun kace ba sai an kaddara shi ba yace al walidaini bai ce al muslimaini ba don har kafirai ana kyautata musu wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال in ji malaman usulul fiqh tunda bai ce ya kamata ya ce musulmai ne tunda kaje ce bai sai musulmai ne ba kina har kafirai sun shiga ciki wala taqtulu auladakum min imlaq in ga ku kashe ƴaƴanku saboda talauci cikin isra'isa ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kaga akwai ai bambanci ko min imlaqin min ai min ajli imlaqin saboda talauci wannan yana nuna talaucin ya mi ya sabko khashyata imlaq yana nufin mi tsoron zai zo to shi yasa anan sai yace nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku ku da talaucin ya sabko muku kuma suna jiran ku basu wa iyyahum da su can kuma sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe yayanku saboda kuna tsoron talauci nahnu narzuquhum su din da kuke jima tsoron talauci muke arzita su wa iyyakum kuma ku muka arzita ku dan yanzu tsoro na kuka yi البلاغه القرانيه كديبه cikin الدر المسنون da kuma at-ta'bir al-qur'ani da kuma al-tahdid wa tanwid da sauran littafai an gane ko to da yace min imlaq in ka kuci ayan ku saboda talauci ba shi ke nuna don ba talauci bane ya halatta mutum ya kashe ayan shi a to in ba talauci bane fa sai a kashe su nan la mafhuma lahu sai ka kuma cikin mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa ba sai ko mun fahimta ba dalilin da yasa yace ka a kashe su saboda talauci muna ganewa saboda a wannan lokaci sun kace suna kashe ƴaƴansu saboda mi tsoron talauci da wannan aya wadansu sun kace kenan bai halatta ba mutun yayi azalu al'azlu bizai kamar mutun idan ya saru da iyalinsa kai ya dai zuba ruwan mali a cikin mahaifa sun kace saboda Allah ya ce wala taqtulu auladakum mun gane ko ko kuma mutun ya matar shi allura ko a juyar da mahaifa a ce bakin haihuwa ka rara ayi tunda in kai haka maka hana su su wanda su malamai suka ce a'a wanda aya ba ta zaman tuwa dalili akan wannan domin ƴaƴan ku waɗanda kun haifa ne an ce wala taqtulu auladakum sai dai wance ya zaman to an hana shi ta fuskar zai kai ga aikata banna mi a wancan lokaci shina daga cikin dalilan kashe ƴaƴansu amma ba shi ke nuna ba dan ba talauci bane kana iya kashe ƴaƴanka to in ba talauci bane sai ka sai ka kashe su a alama fuma lahu da annahu nan min imlaqin muwafiqun lil waqi' muwafiqun lil waqi' halatin kanat bainahum zalati nahnu narzuqukum mu muke arzita ku kaga fi'ili mudari yufidu tajaddud wa takrar dan babu yadda ya samu arziki in ba ta hanyar ubangiji ba kuma yace narzuqukum wa iyyahum da su bai ce wa iyyahunna ba li taglibi janibid dhukur ala janibil inath ولا تقربوا الفواحش كككر سنت الفاشا ما ظهر منها وما بطن وسنك ce ma zahara ta zuciya a ma zahara ta gabbai wa ma batana da ta zuciya wasu ka ce ma zahara ku yi a bayyane wa ma batana da kuma a boye duk da yana iya ɗaukar su wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kakku kashe ne wanda Allah haramta a kashe illa bil haqq sai da haƙƙi akwai haƙoƙin da ke sa a kashe ku daga cikin su akwai qisasi ya halatta nan bil haqqina da sauransu in ka diba cikin aljami'i li ahkamil qur'an zaka gansu da wanda ya zina in yana da aure ihsan as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi ko wat tariku li dinihi al mufariqu li jama'a ridda tana halattawa ko baka nan bane da sauransu dai da kuma mai luwadi man wajadtumuhu ya'malu amal qawmi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul ko baka nan bane da sauransu dai akwai abubuwan da ke sa a kashe mutum bil haqqi dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna yace to wannan nayi muku wasici ne shine don ku hankalta ku samu hankali irin hankali na shari'a sai ce wala taqrabu malil yatimi ga ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai hanyar da tafi cancanta hatta yabluga ashuddahu har sai ya cimma mi karfin sa to nan ashuddahu wani lokaci in qur'ani ya ce ashuddahu yana nufin shekara 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana wani lokaci da suka ce ashuddahu suna nufin shekara 60 wani lokaci shekara 70 wani lokaci shekara 80 saboda ya danganta daga mi ake nufi kaga nan maraya sai ya balaga ake nufi balaga maraya kuma ba shekara 40 bane to amma in ya balaga bai mallaki hankalin kansa ba ba a bashi dukiya wala tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sufaha a wawaye koda ya balaga in dai wauta tana tare shi to ba a bashi dukiya domin illa ita ce almi as-safaha shi yasa Allah ce bai ce wala tu'tu yatama amwalahum ba sai ce wala tu'tu sufaha da an nuna maka illa ta wauta ce ko shekara 40 ga mutum in ya zama cewa bashi kuɗi zai je ne banzara su ai ba za a bashi ba Allahumma amin to nan hatta yabluga ashuddahu shi ma la mafhuma lahu littakidi na kawai sai in ya balaga ba yana nufin ba in ya balaga a ci dukiyarsa ko ya halatta ka ci dukiyar mutum don ya balaga to amma me yasa Allah ya ta yi ashin da sai ya balaga saboda in ya balaga ya san ciwon dukiya ta yi cin dukiyar na akwai waya gare shi don kare kato bala'i na wa auful kaida ku cika abin awu wal mizana da abin awu alkailu na sikeli mizana kuma wanda ake aunawa da tiya kenan don ka bambanta tsakankanin su kadiba cikin addurul masul shin alkailu masdar ne almizan masdar ne ko ko alkailu ismul ala ne almizan shi ma ismul ala ne mizan kenan akwai maganganu na malamai to duk inda kace ko kace domin alkaila abin awuni shine za a cika ko da almizan alat ala ta awu to amma ba a cika awu ba a cika aunawa ina fata an fahimce ni kina in sun zamanto ba ismul ala bane masdar sai ka kaddara alatul kayli wa alatul mizan bil qisti da adalci al qastu zalumci wa amma al qasituna fa kanu al qistu adalci wa nadu al mawazin al qist da yawm al qiyamati al qastu turaren wuta la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora bare sai abin da ta iya doka ma'ana in an yi kuskure wajen aunawa dan abin da bai kai ya kawo ba wannan Allah ba zai kama ka da shi ba an gane ko can kuma cikin talaka ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sannan kuma a cikin a'raf yace walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha kaga shi da an'amu daina can cikin bakar kuma yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha can akwai Allahu wa idza qultum fa'dilu in ku za ku faɗin magana ku yi adalci walau kana za qurba ko da mi ya kasance makusanci kenan sai malamai sun kace to to in za ku aiki fa da ku yi adalci a'a idan ya zama to magana ma an ce ku yi adalci to balantana ma aiki min babu aure to walau kana za qurba walau kana al maqulu fihi ko ko walau kana al maqulu alaihi kenan in za ka wadin magana walau kana al maqulu lahu ko da wanda za ka wadin magana wanda ta dace da shi za qurba dan uwanka ne saboda wani lokaci akwai kiyayya da hasara tsakanin ƴan uwa sai ka ce mutum ba zai ma dan uwansa adalci ba ko ko walau kana al maqulu alaihi ko da magana da za wanda za a faɗi magana mummuna akan shi ina fata an fince ko ka dauki shahada walau kana al mashhudu lahu za qurba walau kana al mashhudu alaihi za qurba domin wani wanda za a yi ma shaida lahu dan ya samu haƙƙin shi alaihi don a kwato haƙƙi gare shi to ko da dan uwanka na ka faɗi gaskiya in shine za a karɓa gare shi ko ko shine zai karɓa ko da akwai hasara tsakaninka ka ce shine ke da gaskiya in shi na dan uwanka wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah sai ce bi ahdillahi da alƙawarin Allah ɗaya da ku cikawa tunda taqdimu haqqu ta'khir to alƙawarin da ba na Allah ba sai sun ka ce a'a nan nan da an ka ce wa bi ahdillahi lil i'tina'i don kula ne amma ba lil hasri ba lil i'tina'i don saboda a nuna maka muhimmancin kula da alƙawarin Allah wasu sun ka ce kai wa bi ahdillahi ahad mufrad mudafun ila al ma'rifa yufidu al umum kuma duk alƙawali na duk alkawali tsakaninka da Allah da alkawarin da tsakaninka da bayi duk asalin shi tsakaninka alkawali ne da Allah don Allah na yace ka cika alkawali a wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula in baka cika alkawali ba tsakaninka da mutane wa zai tambaye ka har tashi alkiyama Allah kenan duk ya koma tsakaninka da Allah sai ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna wannan shine ku wasici da shi dan kumi dan ku astu imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf al-kufiyun da hafs wanda yake ƙara inina asim shi ma kufina sun karanta tazakkaruna an shahe ta ungida asalin shi ta tazakkaruna sauran sun karanta zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkaruna sai zaman to ta tazakkaruna sai an ka soke ta unguda an ka mai da tazalun sai ta koma zalun li taqarubi al makhraj an gane ko ma ittihad sifa dan ko ne cikin su yana cikin hurufu al istifal kina ittihad sifa fil istifal to shi tazakkaruna yana da cikin al taghirat allati la tura'a fil mizan amma shi tazakkaruna tura'a fil mizan tafa'aluna zaka cewa asalin shi ta tafa'aluna amma shi tazakkaruna sai ka ce asalin shi ta tazakkaruna kenan ta tafa'aluna to sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu an gane ko yawa to nan muna da aujuh na qira'o'i daban-daban wa anna hadha sirati mustaqiman imamu hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna ne waɗanga sun karanta wa inna hadha sirati mustaqiman alal isti'na isti'nafi ne kenan kenan ga wata magana wadda Allah subhanahu wataala ya faɗa idan muka duba shi kuma imam ibn amir ad-dimashqi ko da imam yaqub shi kuma almi al-hadrami al-basri sun karanta wa in hadha sirati wa in hadha sai da manto takfifi ne asalin shi wa innahu hadha sirati mukhaffafa ce min thaqila nan ma isti'nafi ne to sauran qurra'a sun karanta wa anna hadha sirati mustaqiman to shi wa anna hadha sirati mustaqiman ya zamu yi dashi sai sun kace in an karanta bil kasr isti'nafi ne an gane ko sai dai su wanda sun karanta wa in hadha sai da manto innahu yadda sha'ani shiki kina an yi mukhaffafa min thaqila to wa anna hadha sirati mustaqiman an gane ko akwai qira'a shadha wa an hadha sirati mustaqiman an gane ko to ya an karanta wa an hadha sirati mustaqiman nan babu matsala sai da mutum ita ma mukhaffafa min as-saqila ce wa annahu hadha sirati mustaqiman amma qira'a ce shadha amma wa anna hadha sirati mustaqiman an gane ko wasu malamai sun kace za a kaddara lamun wali anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u dan saboda wannan hanya hanya ta ce to ku bi ta wasu malamai sun kace a'a shi wa anna hadha sirati mustaqiman tunda anna ce sai da manto ma'amuli ne na atlu kenan wa atlu anna hadha sirati mustaqiman Allah ya umurce ni in karanta muku wannan an gane ko wasu malamai sun kace a'a asalin shi wasakum bihini Allah ya muku wasici da shi wa bi anna hadha sirati mustaqimin kuma Allah ya muku wasici da cewa hanyar shi madaidaiciya ce an gane ko yawa to kaga in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun ya kawo maganganu daban-daban amma anan da yace wa anna hadha sirati mustaqiman shin sirati yana komawa ne zuwa ga Allah ko yana komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ربكم أنك تي تو إن دا زي كما زوج الله سيأتي وأن هذا صراطه shi yasa waɗansu malamai sun ce a'a to waɗansu sun ce wasakun bihi Allah ya muku wai sunci da shi to tunda bihi din nan wasakum yana kuma zuwa ga Allah wa anna hadha sirati kenan yana daga cikin wasiyar da Allah ya ce ku sani kamar ya kuma bi uslubil khitab hadha sirati ko ko ma harrama rabbukum alaikum nan uslubul ghaiba ne wa anna hadha sirati ya kuma uslubi mi khitab iltifat wasu malamai sun ce a'a atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda Allah ya haramta muku ko to wa ma aujaba alaikum ko to tunda ni zan karanta muku yana daga cikin adabin da zan karanta muku wa anna hadha sirati mustaqiman hanya ta madinci ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam to nan sai mu to zuwa ga aujuhul jam'i a hanyar ta Allah ce koko ta annabi ce ka san malamin hausa yace abin Allah na annabi na ku Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim hanya ce ta wanda Allah ya nima gare su shine wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin a kuma ya ce ta annabi ce an gane ko hanya ce ta annabi tunda shi annabi na cikin annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina kuma ya ce ta Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya anka haka sai an ka ce a babu matsala in ka diba cikin madarijus salikin eh, na ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace nan idnaf idama idafa cikin larabci malamai suna cewa ta'ti li adna munabasa an ce hanya Allah ce domin Allah ya shar'anta ta shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan an ce ta ku ce ko ta an an ce ta annabi ce saboda shi ya zo da ita kuma shi ma ya bi ta kuma an ce ta ku ce saboda kuma za ku bi ta da annakum saliku na fiha kowanne sai ya dauki nashi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tori dai Allah shi babu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh